ka tsari cikin waliyanka waɗanda ka so a bayanka ka so su ka ba su ruduwani idan ajali ya rabo ni ina roƙon ka sanya ni cikin hanya jaka kai ni gurin yari da karamani ka ban saubatu kulfani idan na zo gurin mutuwa ka sauƙaƙe masu sashi kuwa gare ni anan ka bani ruwa in shaƙi in daina yin sha'uwa a don shehu tijjani ka sa in cika da imani ka tsari san sharar shaidani gaban kalima ta ikani ka sani in ga sha'arina ni da jikan nasa tijjani idan na je cikin kabari ka ya aya duhu da duk shari cikin saka bani kaunuri ka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يهديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحابه الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ta magana a cikin da'irar waliyai mun shigo maganan rijalul gaibi wanda su muka yi muna cikin bayanin su jiya lokaci yayi to su rijalul gaibi din nan a yaran mutanen Allah in kaji sun ce rijalul gaibi wato in kaji sun saki kalmar rijalul gaibi to suna nufin waɗannan waliyai da muka ambata su goma kuma suna iya faɗin rijalul gaibi amma abin da suke nufi wasu waliyai ne cikin mutane da kuma waɗansu cikin aljanu waɗanda ba a iya ganinsu da ido, ko kuma ana iya ganinsu ba a iya gane su, a cikinsu har da mata, ana samun mata a cikin rijalul gaibi, kuma ana samun aljanu a cikin rijalul gaibi, kuma ana samun mutane. Wani lokaci kuma sukan sake kalmar rijalul gaibi suna nufi dukkan waliyan Allah ga baki ɗaya, to su waɗannan keɓantattu ɗin a ciki su goma su ne waɗanda ba su da makarantar da suke zuwa su yi karatu, ba su da kasuwar da suke zuwa su nemi abinci. Allah tabaraka ta'ala shi ya ɗauki nauyin karantar da su domin kar su cakuɗu da mutane kar a san su, kuma shi ya ɗauki nauyin ciyar da su kar su cakuɗu da mutane kar a san su, domin su ‘yan leƙen asiri ne, suna karɓan ilimansu ne daga gaibin Allah tabaraka ta'ala. To waɗannan waliyai gaba ɗayan su rijalul gaibin nan su ne za ka ce Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala wa rabahu annabi amin a matsayinsa na shugabansu yake cewa wa qad tamma fatihi inda mahadi wa qad anad jami'u rijalul gaibi tahta qada'i wa qad tamma fathi inda mahdi wa qad anad jami'u rijalil ghaibi tahta qada'i وقد تم فتحي عند مهدي وقد أنات جميع رجال الغيب تحت قضائي فما قاطعوا في الشرق والغرب فدفدا إلى مكة إلا لشم شظائي
والإملاء وعين اليوم عين محمد سرى سره في هيكلي وأروائي وأهل زماني كلهم فاز راقيا سوى من قلا نهجي أسيرا هوائي وما قلته شدها ودعوى أريدة وهبت جميع الفائزين ولائي وبي يرفع الجور العظيم وإنه بفيدي ينال الدين رفعا لوائي ومن شاء ياتيه قبيل مماته ومن شاء ناواه كأهلي شقاء ومن رام إطفاء لنور إلهنا أفالله أن يطفيه رغم إدائي سأرجم بالماء الدلال أنوف من يرى الشرك والتفليس أهلا قلاء هدمت الذي قد أسسوه وإنني بسر المقفى لا يهد بنائي هدمت الذي قد أسسوه وإنني بسر المقفى لا يهد بنائي هدمت الذي قد أسسوه وإنني بسر المقفى لا يهد بنائي رموني وما نالوا مرادا وإنني أمازق بالماء جمعاء دائي سيوهزام هذا الجمع حقا وإنهم يولون أدبارا رقاب إمائي يصومون دائما للخديم وإنه تترس للمختار قبل رمائي يكشى على جار الأمين خديمه مكايد أبناء لأهل بغائي وقد زخرف الأقوام مكرا بندوة وخاتوا كتابا قصد دفء ديائي وجاءوا ببدر خيلهم ورجالهم وباءوا بخزي زاهر وبائي وهل منأ الماهين توافى ببيته بمكة يوم الفتح وقت ضهائي وهل منأ الماهين توافى ببيته بمكة يوم الفتح وقت ضهائي وهل منعوا نشر الديانة دائما بكل بلاد الله دولا بقاء صلاة وتسليم عليه بقدره وآل وأصحاب وأهلي ولائي
haƙa ƙadar shi yawan gidari lazi to waɗannan su ne rijalul gaibi kaji kuma jawabin shugabansu To, a cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ya aji a kowane zamani, yanzu ɗinnan akwai su, a kowane zamani suna nan ba su ƙaruwa, ba su raguwa da zaran ɗaya ya rasu Allah tabaraka wa ta'ala yana cike gurbinsa da wani musulmi, ana kiransu rijalul fathi. Waɗannan rijalul fathi, duk wani fatihi da ka sani na ilimi, ko fatihi da ka sani na ma'arifa na asiri, wanda zai sauka a cikin zuciyar wani bawa daga cikin bayin Allah. to sai da sa hannun waɗannan su ashirin da hudu ne su waɗannan waliyan su ne waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya aje su a bisa adadin awowi 24 hours to su kuma kowane wali yana da awa ɗaya nashi su ashirin da hudu ne waliyan kowane wali yana aiki ne na awa ɗaya so daga kowace awa akwai waliyin da yake kanta kamar yadda aka san kowane tauraro yana aiki ne na awar da Allah tabaraka ta'ala ya bashi umarni yayi to su kuma waliyan su suke juya waɗannan taurari da izinin Allah tabaraka ta'ala saboda tsarkin zuciyarsu duk wani abu da zai sauka a zuciya na ilimai ko ma'arifa a cikin kowane awa da daddare ne ko da rana ne to shi waliyin da yake kula da wannan awar shine yake gudanar da wannan fatihin a lokacin da zai samu wannan bawa na Allah tabaraka ta'ala kuma su Allah tabaraka wataala ya tarwatsa su ne a duniya ba wai wuri guda suke zaune ba kamar yadda kaga watanni ko ina suna amfanarwa to haka nan su ma suna can ko ina akwai su suna nan suna amfanar da bayi ba sa haduwa har abada ba yadda za ka ga wannan wali a cikin rijalul fatih ya haɗu da dan uwan shi har abada ba sa haduwa sai dai kowa yana da labarin dan uwansa amma ba su taba haduwa ba ba su haduwa ayatu a qur'ani ita ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ودنا ولي رجال الفتح wato su ne maulana shek abakar mijin yau Allah ya ƙara mar yadda yake yabo a wani baiti da yake cewa wa minhumu arba'atun wa ishrun nafsan rijalul fatih qad yusammun wa minhumu arba'atun wa ishrun nafsan rijalul fatih qad yusammun sannan bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyan na Allah tabaraka ta'ala su uku ne a duniya ba ƙari ba ragi kowane zamani ana kiransu rijalul imdadil ilahi wal kauni a kowane zamani su uku ne ba na hudunsu su ne waɗanda suke fuskantar Allah tabaraka ta'ala da istifada sai kuma su fuskanci halittar Allah tabaraka ta'ala da ifada ko da yaushe suna fuskantar Allah da neman amfani daga halar ubangiji sai su fuskanci halitta kuma da amfanarwa da abin da suka amfano daga Allah sai su amfanar da bayi daga wannan amfani su ma a cikinsu akwai mata ana samun mace ɗaya haka maza biyu mace ɗaya akwai zamanin ma da za a iya samun mata biyu cikinsu namiji ɗaya su ne waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya aje su dan biyan buƙatan bayi su kullum ka gansu a cikin biyan buƙatan bayi suke kullum cikin biyan buƙatan bayi suke ko sun san ka ko ba su san ka ba ka shiga damuwa to addu'an su Allah ya yaye maka wannan damuwa duk abin da kake ciki su suna gefe baka san da su ba amma suna maka addu'a suna kuma da sun samu wani abu in suka ga kana bukata za su miƙa maka haka Allah tabaraka wataala ya yi su da'iman haka suke kuma su ba sa neman bukata a wurin wani Allah kullum wurin Allah suke nemowa da sun samu kuma sai su ba bayin Allah sufar waɗannan bayi za ka riga ganin su da yawan tausayi da yawan murmushi da yawan ibada za ka su kullum cikin alula kuma idan suka yi wani bawa alheri idan ka gansu za ka ɗauka su aka yi wa alherin saboda koyi da manza Allah sallallahu alaihi wasallama tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tudihi allazi anta sa'iluhu waɗannan sun fi dukkan halittan Allah daɗin mu'amala waɗannan uku duk duniya ba mai daɗin mu'amalar su ko me suka samu za su iya bayar da shi sannan su ba za su taɓa roƙon bawa ko me ko da allura ba sa roƙo sai da Allah a ramin allurar da Allah a ramin wani abu na komin kankantan abin ba za su ce ara musu ba kuma su ba sa aiken kowa misali ce kai da komin abu kaza ba sa yi ko me ya tashi suke su yi da kansu sannan kuma da sun ga wani zai tashi ya sa su maza su tashi su taimake shi su ba sa neman taimakon kowa sai Allah amma da sun ga mai bukata kuma sai su taimake shi su wannan shine sifarsu shine zaka ji shi mu sha bakar mijin yawa yana cewa minhum rijalul madadil ilahi wal kaunuhum salasatun wallahi minhum rijalul madadil ilahi wal kaunu hum salasatun wallahi to sannan bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma su ashirin da ɗaya ne a kowane zamani suna nan babu ƙari babu rage su ne waɗanda ake kiran su rijalu tahtil asfali su waɗannan waliyai ba sa kallon abin da yake gangarowa daga halitta kullum abin dubansu abin da yake gangarowa daga Allah tabaraka ta'ala tare da numfashinsu kullun numfashinsu yana wurin Allah kullun numfashinsu yana dubawa yana neman me ya taho daga Allah su karba su ne ma abota huduri a koda yaushe ba ka taba ganin su cikin gafala kullun da ka kalle su zaka san cewa waɗannan mutanen a gaban Allah suke kullun suna tare da Allah ayatu a Qur'ani shine summa radadanahu asfala safilina saboda kullun kansu a ƙasa yake kullun cikin natsuwa kullun cikin huduri kullun cikin kankan da kai zaka same su kullun cikin kankan da kai su ba su jin cewa suna da rai ba su jin cewa suna numfashi su koda yaushe numfashin da suke buga yake buga a kirjin su gani suke koda yaushe daga Allah yake zuwa shi yasa ba za su bata numfashi guda dan wani ba Allah ba a koda yaushe su kuma haka suke su ne sha bakar mijin yawa ke cewa wa minhum alaihi muridal ahad ahadun wa ishiruna tazakkau bil madad wa hum rijalu tatil asfali wa hum ahlu talaqqin nafsi min malikihim وهم رجال التات الأسفل هم أهل تلقي النفس من مليكهم وباين waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma su goma ana kiran su rijalu aini tahkimi wa zawaid babu ƙari babu rage a kowane zamani su goma ne cif cif idan ɗaya ya rasu sai Allah ya cike gurbinsa da wani bawa daga cikin bayin Allah su kuma matsayinsu shine bayyanar da tsantsar kususiya da harshen imbisaɗi da maganganu kamar da'awa su duk wata baiwa da Allah ya musu ba sa boye ta shine wanda bai san su ne da Allah kaji da'awa kaji zai mana jazaba da Allah kaji zai mana da'awa kaji zai saboda mai maganan bai san su ba ba da'awa bane ba cika baki bane kuma suna gaya maka abin da Allah ya ba su ne kai ma faɗa abin da Allah ya baka in ka ga dama su kuma matsayin su kenan su a koda yaushe halin su shine ƙarin imani da gaibi da kuma yaƙini duk inda wani abu yake boyayye to hankalinsu yana wurin sai sun gano shi da sun gano sai su gode wa Allah sai su ƙara kutsawa kuma Allah ya ƙara ganar da su wani abu kuma saboda haka sai ke zama duk abin da aka ce wannan abun boyayye ne su a wurin su sai ka iske ba boyayye bane da ka zauna da su sai ka ji abin a fili kawai suna karanto maka shi duk inda suka shiga wani abu boyayye to yanzu abin zai bayyana musu sai su sake shiga cikin wata ibadar kuma har Allah ya ƙara fahimtar da su saboda haka sai ya zama na kullun cikin ƙarin imani da gaibi suke kullun cikin ƙarin imani da sun imani da gaibi sai Allah ya sanar da su asirin wannan gaibi sai su ƙara yin imani shi kuma Allah tabaraka taala ko da yaushe ka gode masa sai ya ƙara maka to kullun suna cikin godiya da imani da gaibi Allah kuma yana ƙara buɗe musu gaibin suna ƙara fahimtar asirai iri daban-daban ayatu a Qur'ani ita ce wa qur rabbi zidni ilma da kuma wal yazdadu imanan ma imanihim da kuma fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun da kuma fadin Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani
bismillahir rahmanir rahim fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم sadakallahul azim waɗannan su ake kira rijalu aini tahkimi waz zawaid su waɗannan waliyai fala yakunu lahum gaibun is kullu gaibin lahum shahadatan wa kullu halin lahum ibadatan ko da yaushe suna gode wa Allah suna ƙara kutsa cikin ilimai na sanin ɓoyayyun abubuwa da ke cikin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala shine maulana shaka bakar mijin yawa Allah ya ƙara mar yadda yake cewa ومنهم رجال عين التحكيم وعشرة كانوا بتكسيس الحكيم ومنهم رجال عين التحكيم وعشرة كانوا بتكسيس الحكيم to bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma su bakwai ne a duniya ba ƙari ba rage a kowane zamani waɗannan waliyai su bakwai ana kiransu rijalul ma'arijil ula rijalul ma'arijil ula su waɗannan waliyai yadda numfashi ke bugawa a ƙirjinmu ɗin nan, to su duk numfashin nan da yake bugawa a ƙirjinsu su Allah yake kira, saboda ka duk numfashi sai sun shiga fadan Allah su dawo. Duk numfashi idan ya hau, to sun hau fadan Allah, in ya sakko sun dawo wurin halitta, in ya hau sun hau fadan Allah, in ya sakko sun dawo wurin halitta, su haka suke, da'iman suna tsakanin Allah tabaraka ta'ala da halittarsa. waɗannan waliye sun fi rijalu alamil amfasi matsayi su kuma sun fi su matsayi wanda bai sani ban ya gansu zai ɗauka abdalu ne su saboda zai ga su ma su bakwai ne abdalu su ma su bakwai to amma ba abdalu bane su waɗannan su sunansu kenan rijalu alamil amfasi mazajen duniyar numfarfashi ayatu a qur'ani wa antumul a'launa wallahu ma'akum bismillahir rahmanir rahim فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم waɗannan suna da girma ƙwarai da gaske suna da girma ƙwarai yadda suke da ilimi a cikin sararin samaniya to ba su da ilimi a ƙasa haka sun san sama kamar a gabansu aka halicce ta su ne shehu mushi abakar mijin yau Allah ya kara mar yadda yake yabo yake cewa wa minhum sab'atu anfusin fala zaida wala naqsa li'addihim jala ahlul ma'arijil ula walahum fi kulli nafsin mi'rajun wa hum min alamil anfasi anil awliya zawil maratibil ula a ala'iya waɗannan kenan sannan bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai na Allah tabaraka taala su biyu ne a duniya ba ƙari ba rai duk zamani akwai su suna nan su biyu ana kiran su rijalul gina billahi duk wani arziki da ke zuwa daga alamil malakut to ɗaya daga cikin su Allah tabaraka taala ya zuba a zuciyarsa shi kuma ɗayan duk wani arziki da ke zuwa daga alamin shahadati shi kuma Allah tabaraka taala ya zuba a zuciyarsa saboda ka su duk wanda Allah ya mai muwafaka ko gaisa da su kai ba za ka taɓa yin tsaya ba har ka mutu duk mutumin da ya gaisa da su ko kuma ya juya takalmin su za su wuce bai san su ba kawai ya juya musu takalmin su sa to shi da tsiya sun yi hannun riga shi yasa aka hana wulakanta halitta domin al'amarin nan da muke ta magana fa ba ya rubuce ki a goshin su ba fa kawai kyakkyawan zaton ka ne zai sa wata rana a haɗu ba kama san an haɗu ba sun sakan ma arziki sun wuce abin su saboda ka ƴan uwa musulmi a dinga yau bayin Allah kyakkyawan zato kuma kamar yadda muka faɗi ba maza bane kawai a cikin waɗannan zirin na waliyan ana samun ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku mata abin da ya sa su ba a samun su da yawa ba wai Allah ya musu rowan makaman ba ne su ne ba su da himmar zuwa karɓa kamar yadda mazaje suke da himmar su je su karɓa su suna tsayawa wurin gulmace gulmace da ƙananan ƙananan maganganu da sauran abubuwa irin nasu din nan amma da mace za ta bar wannan ta yi himma sosai yanzu yanzu sai kaga ta karɓa abin da namiji ba ba zai karɓa ba idan kuma namiji ya tsaya shi ma irin wannan ƙananan ƙananan maganganu da shi ma sai kaga ya zama mace kawai ba abin da ya rage mai illa ɗora mai ɗan kwali kawai kwarai daga zan ba zai iya komai ba sai dai ka ji ƙananan maganganu a bakinsa kullum ba za ka taɓa jin wani abu na alheri ba. To, waɗannan waliyai babu wani mai arziki a sama da ba san shi ba. Ɗaya, babu wani mai arziki a sama da bai san shi ba. Ɗayan kuma babu wani mai arziki a ƙasa wanda bai san shi ba. Su kuma ayasu a Ƙur'ani inna Allah ganiyun anil alamina. Ita ce ayas.
Bismillahir Rahmanir Rahim. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم to waɗannan waliyai guda biyu Allah tabaraka wataala ya keɓance su da arziki tun daga alamil malakut har zuwa alamil mulki su waɗannan su biyu su ne a maulana shiga bakar mijin yawa Allah ya ƙara mar yadda yake yabo yake cewa wa rajulani minhumu yuqalu ahlul gina billahi khairan nalu wa rajulani minhumu yuqalu ahalul gina billahi khairan nalu to bayan waɗannan biyun kuma akwai wani wali shi kuma shi kadai ne a duniya ba na biyun shi da yawa mutane sukan zaci cewa an ce kwaya ɗaya gausi ne da yawa haka ake zato akwai irin waliyai ɗaiɗaiɗaiɗai waɗanda a duniya ba su da kisha to rashin sani sai a ba su makamin gausiya ko a ita maganganu haka dai wanda to shi wannan shi kadai ne su waɗannan ana kiransu rijalul qahari Allah yakan yi mace ma a wurin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mace ta riƙe ita ce matarsa sai da Khadija tana cikin rijalul qahari ita kadai ce a duniya ba ta da kishiya ba ta da tamka kuma in ta zartar da abu ya zartu kuma in tana wuri babu wargi ba wanda isa ya zo yi wa annabi wargi a wurin kaga kuma annabin ya fi ta ai amma saboda ita ba a yin wargi saboda tana daga cikin rijalul qahari gashi kuma mace ce shi yasa zaka ji Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana cewa nisa'una rijalun wa rijaluna jibalun matanmu mazaje ne mazajenmu duwatsu ne su waɗannan waliyai ɗaiɗaikun nan rijalul ƙahari duk inda suke in kana so ka fahimce su za ka iske me makamin za ka same shi shahamun humamun shuja'un miqdamun kasirud da'awa bi haqqi haka za ka gan shi gwarzo sadauki jarimi mara tsoro duk aikin alheri za ka gan shi a sahun gaba kuma za ka ga yana da yawan da'awa yo in ba mu kaza ya yiwu yo in ba mu ai mu ne muka yi kaza muka yi kaza muka yi yo in ba dan mu ba ni za ka gaya wa malam wani to irin wannan ba su ka su yake ba wato da'awa ne bai haƙƙin saboda matsayin da yake kai ne za ka same shi ya ƙulu haƙƙan wai hakumu adlan alhamdulillah ni na ga wani cikin su kuma ni ban san shi ba amma shi ya gaya mu ƙarshen rayuwarsa ya ce kana da labarin wani wuri a cikin walittaka wanda wannan wurin mutum ɗaya ne ke riƙe shi a duniya? Na ce ban da labari. Ya ce, To, akwai wani wuri, wannan wuri mutum ɗaya ne ke riƙe wannan wuri, kuma in ka tara waɗanda suka riƙe tun daga farkon duniya zuwa yau, to akwai adadi kaza, ya faɗa. Ya ce, In ka so ma duk zan gaya maka sunayensu. Ya ce, To, na wannan lokacin ya ce shi ne. Ya ce, Sunansu Rijalul Ƙahari. Allah ya ƙara masa yadda ta gamma da wallahi bi rahmatihi wa askanahu fasiya jannatihi waje za Allah ne kulla khairi na ji daɗin haɗuwa da shi kwarai dan na amfana da shi kuma ya lamince min abubuwa da yawa kuma na gansu abubuwan duk da ya faɗa sai in ga abin yadda ka san yankan wuka su kuma ayar su a Qur'ani shine wa huwal qahiru fawqa ibadihi bismillahir rahmanir rahim wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazah حتى وإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون صدق الله العظيم Sadakallahul azim wato duk wanda ya hau wannan kujera ta jalul qahari to ba wani mahaluki a duniya da ya isa ya fada da shi ko gwamnati ta fada da shi wallahi ba za ta yi nasara ba ko gwamnati ta fada da wanda yake kan wannan wallahi ba za ta yi nasara ba su sunan su kenan rijalul qahari ayar su wa huwa al-qahir fawqa ibadihi shine shi Abubakar mijin yake fadi minhum rijalul qahari wa hawa wahidu wa qad takunu imra'atun la za'idu kuma Allah tabaraka ta'ala yakan ba mace ma yakan ba mace kamar yadda muka faɗi tun farko wannan bayani duka shehu mu shehu bakar mijin yawa radiyallahu ta'ala ya ambace su a cikin sulamud diraya wa fitahu babil wilaya tun daga inda yake ta faɗi wa zahiruna minhum samaniya ashara nafsan bil umuri wafiya an amrihi bi amrihi qad qamu wa bi ada huquqihi qad damu yace minhum rijalul quwwati ilahiya alaihim ridwanuhum samaniya وخمسة قد حسبوا من نمد ولا على قدمهم في الأوسط في قوة لكن فيهم لينة آيتهم تقرأ قولا لينا ومنهم خمسة عشر نفسا أهل الحنان الألف لله رساه لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله ومنهم خمسة عشر نفسا على الهنان الألف لله رساء ومنهم الأربعة الأنفاسي رجال هيبة الجلال الراسي ومنهم أربعة وعشرون نفسا رجال الفتح قد يسمون ومنهم سبعة أنفس فلا زيد ولا نقص لعدهم جلا أهل المعارج الأولى ولا هم في كل نفس عراج وهم من آلم الأنفاس عن الأولياء ذوي المراتب الأولى علائيا ومنهم عليهم رد الأهاد أحد وعشرون تزكوا بالمدد وهم رجال التعت لأسفليهم ألو تلق النفس من مليكهم لا يعرفون نفسا يخرج عنه هم ولا نقص لهم مدى الزمن منهم رجال المدد الإلهي والكون هم ثلاثة والله منهم إلهيون رحمانيون ثلاثة للبدلاء يشبهون في بعد لا هوال وليسوا بهم أهبب بهم أكرم بأوصافهم منهم رجال الكهر وهو واحد وقد تكون امرأة لا زائد ومنهم مركب منتظج في كل وقت واحد لا يمزج وواحد منهم قريب في المقام وقد يكون امرأة من الكرام ملتبس الهالي بهال القطب وليس بالقطب بدون ريب وواحد منهم سقيط الرفرفي يسمع ابن ساقي لعوف الشرف
فقال موهي الدين قد لقيته آية والنجم فأرم نأته ورجلان منهم يقال هل الجنا بالله خيرا نال وواحد بقلبه يكرره الله أكبر نفسا يهرر وواحد بقلبه يكرر الله أكبر نفسا يهرر ومنهم رجال عين التحكيم وأجرة كانوا لتخصيص الحكيم والبدلاء منهم اثنا عشرا نصا وما هم بأبدال ترى ومنهم رجال للشتياق خمسة أنفس بلا شقاق ومن ملوك آل طرق الله كانوا لهذهم عباد الله ومنهم ستة أنفس لهم من ربهم فضل أفاد نيلهم ألا هم سلطان في اللجهات الست بتصريف في الحالات فهؤلاء هم فد بهبهم واسأل من الله سلوك لهبهم فليس في الأمور من محصور بالأدد القليل والكثير إلا ولله رجال بعدد ذاك لحفظه بهم وبمدد على جميعهم رضا الرحمن تم هنا الأول ثم الثاني عن الأولى ما نالهم عصر الأداد من صوة الله مجلات المدد لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله To bayan waɗannan waliyai rijalul ƙahari akwai waɗansu kuma ana kiransu rijalul ishtiyaki. su su biyar ne a duniya ba ƙari ba rai su waɗannan waliyai rijalul ishtiyaki ake kiransu su biyar ne a duniya a kowane zamani ba su ƙaruwa ba su raguwa idan ɗaya ya rasu Allah zai cike gurbinsa da wani daga cikin bayinsa waɗannan su ne sarakunan mutanen Allah yadda kaga sarakunanmu a ce sarkin Kano sarkin Katsina sarkin Zazzau sarkin Musulmi sarkin Daura shehun Barno makamantansu dai, to haka su ma waɗannan waliyai su ne sarakuna a cikin da'irar waliyai su kuma, su ne sarakunansu, su waɗannan wato Allah tabaraka wa ta'ala yana tunkuɗe bala'i daga barin halitta albarkacinsu, yadda sarakuna suke ijiye masifu ga bayi mabiyansu ‘yan ƙasarsu, to haka su kuma waɗannan waliyai suke ijiye masifu ga bayin Allah a duniya baki ɗaya. su ba sa daina yin sallah waɗannan rijalul ishtiyaki kullun cikin sallah in kaga ba sa sallah to ba lokacin da nafila ta halatta ba amma in dai ya halatta ayi nafila a wannan lokaci zaka same su a tsaye sallah suke da yamma da daddare ko da yaushe cikin sallah suke lokacin da ba a yin sallah zaka iske su karatun qur'ani suke ko zikiri ko wani abu dai na ibada in ko ba nan ba to zaka iske su a kwance suna hutawa amma ba su da lokacin fira balle a zauna ana gulman jama'a a kansu ne shabakar mijin yawa yake cewa wa minhum rijalul ishtiyaqi khamsatu anfusin bila shiqaqi wa min muluki ahli durqillahi kanu lihibzihim ibadallahi ayatu alqurani ita ce hafizu ala salawati was salatul wusta بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم Sadakallahu azim To, ’yan uwa musulmi, bayan waɗannan waliyai guda biyar, rijalul ishtiyagi, akwai wani waliyi shi kuma shi ƙwaya ɗaya ne a duniya, kuma ba gausi ba ne. Ƙwaya ɗaya ne a kowane zamani ba a yin na biyu sai dai in ya rasu kuma Allah ya tada wani. Su waɗannan waliyai, wato ana kiransu rijalul barzakh, rijalul barzakh, su gaba ɗaya walittakarsu da martabarsu da aikinsu a makabarta yake. su ba ruwansu da nan duniyar rayayyu kan su matsayinsu da aikinsu da wilayarsu ta shafi makabarta ne duk wanda ya gaji makamin ana kiransa murakkabun mumtazilun babu wani ɗaya da ya san uban shi mafi yawancin su ma a makabarta ake haihuwarsu wasu kawai sai dai a gansu jarirai ne wasu kuma uwar ce wani abu zai faru sai ta zo wurin sai naƙuda ya kama ta wasu kuma sai sun mutu ma sai kuma su haife su kamar misalin wali dan marna can na katsina to akwai iri irin waɗannan in aka tara su ake kira rijalul barzakh rijalul barzakh a kowane zamani akwai su shine shi abakar mijin yawa ke faɗi wa minhum murakkabun mumtaziju fi kulli waqtin wahidun la yumzaju wa minhum murakkabun mumtaziju fi kulli waqtin wahidun la yumzaju To, yadda aka ji shi wannan wali ƙwaya ɗaya a rajulul barzakh to kuma akwai wani shi ma ƙwaya ɗaya. Don mun faɗa cewa akwai waliyai irinsu da yawa da yawa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kuma kowa akan kujerarsa shi kaɗai ne duk duniya ba wani sai shi. So da haka irin waɗannan ɗin akwai wani shi ma, shi kuma wannan ana kiransa garibul maƙami. Garibul maƙami. Allah yakan ba mace takan riƙe kujerar. ana samun mata sukan hau wannan kujera shi a zamaninsa ba wani jinsi a waliyai irin shi shi kadai ne halinsa yana rikicewa ma'abota ɗariku wanda bai sani ba in ya haɗu da shi zai ce kudubi ne ko ba kudubi ba ne don ba a yin mace kudu ba to idan mutum bai san shi ba ya ga irin halayensa da zai ɗauka kamar kudubi ne kuma ba kudubi ba ne a haƙƙinsa ne shi abakar mijin yawa ke cewa wa wahidun minhum garibun fil maqam وقد يكون امرأة من الكرام وواحد منهم غريب في المقام وقد يكون امرأة من الكرام to bayan wannan kuma akwai wani shi ma shi kadai ne a kowane zamani bai da na biyu shi kuma sunansa rajulul khashiyati a cikin waliyai mazajen Allah babu ma wanda halinsa yake da ban mamaki kamar wannan shi wannan din babu a cikin waliyai mai ban tsoro mai ban mamaki da ya kai wannan domin shi wannan suna cewa wanda bai sani ba in ya ganshi ma zai iya mutuwa saboda tsoron Allah komai na jikin shi rawa yake komai na jikinsa kaduwa yake kaduwa yake komai na jikinsa kunnansa idansa hancinsa bakinsa hannayensa komai zaka ga jikinsa a koda yaushe zaka ga rawa yake saboda tsoron Allah a cikin ma'abota ma'rifar Allah babu mafi girman hali da ya kai wannan shi rajulul khashiyati din yana tsoron Allah a koda yaushe kuma yana taka tsantsan akan lamarin duniya ayata qur'ani ita ce laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ayoyi biyu ke da su akwai kuma summa radadna da kuma karrata alaihim بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم Sadakallahul azim. Shi wannan wali rajulul kashiyati saboda tsoron Allah numfashinsa bai da aiki sai Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Shi ne shabakar mujayewa ke faɗi, wa wahidun bi kalbihi yukarriru Allahu akbar nafsan yuharriru. To, ‘yan uwa musulmi bayan wannan wali guda ɗaya, wanda yake a kowane zamani shi kaɗai ne sai bayan ba shi Allah yake yin wani irin shi, wanda ake kira rajulul khashiyati akwai kuma wani shi ma shi kadai ne shi ma ba irinsa sai bayan ba shi Allah yake yin wani shi kuma ana kiransa saqidur rafrafi ibnu saqidul arsh sunansa kenan shi wannan ayatsa a qur'ani wan najmi iza hawa suna kiransa kabiru sha'ani azimul hali mai babban sha'ani mai girman hali ganinsa yana wahalar da wanda ya gan shi ba zata yana cikin ɗakinsa ko yana ka faɗa ɗakinsa ka gan shi to in baka yi hankali ba ba za ka iya bacci ba rana in baka yi hankali ba sai an ma ruƙiya fa Allah mala yanayinsa in ka gan shi to in baka yi hankali ba sai an maka ruƙiya saboda kusan idan zai ci abinci idan loma uku ne to in biyu ba su faɗi ba ɗaya zai faɗi saboda tsaunin tsoron Allah komai ya taɓa da hannu sai ya yi rawa komai ya taɓa sai ya yi rawa kuma yana tafiya kafafuwansa rawa suke kama ba za su iya ɗaukar shi ba haka yake shi yasa ba su cika fita ba sukan kama kansu a wuri guda Allah shi ne ke kula da su ke ciyar da su kuma idan ya buɗe baki zai maganan ma'arifa to in Allah da inda zinari sai an narka ana rubutu da wannan ruwan saboda tsadar maganganunsa yana da yawan kunya bai iya daga kai duk inda yake kansa a ƙasa yake shine shi mu yawan ke faɗi wa wahidun minhum saqidur rafrafi yusmabna saqidil li ursi sharafi wa wahidun minhum saƙiɗin rafrafi yusmamna saƙiɗin li'ursi sharafi sannan bayan wannan kuma akwai wani shi ma shi kaɗai ne shi yasa muka ce akwai su da yawa in ka janci afradul umma waɗannan ake ne an gane ai to akwai wani ma shi ma shi kaɗai ne duk duniya ba nabiyinsa sai dai in ya rasu Allah ya wani daban shi kuma ana kiransa hawari a kowane zamani bai da kishiya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Zubair ibn al-Awwam wanda annabi ke kiransa hawari hazil umma hawari ummati Zubair ibn al-Awwam haka annabi yace sallallahu alaihi wasallam ya ake gane hawari wanda ya haɗe tsakanin ƙarfin ilimi da ƙarfin yaƙi idan za a yi faɗa da shi sai ya yi nasara sannan kuma idan za a yi magana da shi sai ya ba da hujja to wannan shi ake kira hawari to a zamanin Shehu Umar al-Futi radiyallahu anhu shi ya rike wannan matsayi a zamanin sa shine hawari na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ƙarfin ilimi da Allah ya bashi da kuma ƙarfin takobi Allah ya ƙara masa yadda to shine zaka ji shi Abubakar mijin yawa yana faɗi yana cewa summal hawariyuna minhum wahidu fi kulli waqtin irtabahu alwahidu summal hawariyuna minhum wahidu fi kulli waqtin irtabahu alwahidu sannan bayan wannan ƙwaya ɗayan kuma akwai waɗansu waliyai su arba'in su kuma su arba'in ne a kowane zamani ba su ƙaruwa ba su raguwa idan ɗaya ya rasu sai Allah ta'ala ya cike gurbinsa da wani daga cikin bayi su ana kiransu arrajabiyun arrajabiyuna sunansu su ne afradul auliyai wato abin da yasa ake kiransu arrajabiyina saboda halinsu na makaminsu na walittaka baya tashi sai watan rajab ya kama daga lokacin da aka ce watan rajab ya kama dan idan rajab ya kusa to za su yi ta shirye-shirye ba za ka sani ba za su yi ta shirye-shirye za su yi ta shirye-shirye a daren da rajab din zai kama to ina ganin ko wanda aka yi masa mutuwa ba zai fi su fuskantar matsala ba ana gobe rajab zai kama ba to ko wanda aka yi masa mutuwa ba zai fi su fuskantar damuwa ba a daren da watan rajab ya kama to shi kenan daga lokacin ba su iya motsi in ka gansu za ka ɗauka an ɗora ƙaton dutse ne akan cikinsu ba su iya motsa ko da gashin ido idonsu ba zai iya motsi ba ya tsaya kenan ba za su iya motsa ko da yatsa ba ballanta na kafafuwansu komai na jikinsu zai tsaya cak haka za su kasance a kwance ba su da ikon motsawa ballanta na su tashi balle su zauna balle su tsaya to wanda gashin idansa ma bai iya motsawa ballanta na kafafuwansa to haka za su kasance tun daga farkon kamawar watan Rajab rana na biyu sai abin ya fara sauki rana na uku abin ya ƙara sauki rana na hudu abin ya ƙara sauki kuma suna samu wani irin kashafi mai tsananin ƙarfi a lokacin da Rajab ya kama dan idan suka kura wuri guda ido suna iya yin awa uku awa biyar ba su canza kallo ba suna kallon wannan wurin kurum saboda ƙarfin kashafin abin da ke faruwa a wurin suna kallon shi to kuma ba a son haɗuwa da su a lokaci dan duk wanda ya haɗu da shi sai sun tona mai asiri idan na Allah ne za su faɗi asirinsa tsakaninsa da Allah idan kuma zindiki ne za su faɗi asirinsa shi yasa idan watan Rajab ya kama to yayin da suka fita daga cikin wannan daga ɗaya ne dai wahalan nasu da ɗaya da biyu da uku nan ne wahalan su yake har zuwa sati guda to idan Rajab yayi sati to suna samun sauki to a lokacin ne fa da sun ga ɗan bid'a suna ganewa arrajabiyuna idan sun ga ɗan bidiya suna gane dan akwai wani daga cikinsu wanda watan rajab ya kama shikenan to su mutane ba su san menene ke wa ce wani bai da lafiya ai wani bai da lafiya sai su ko malamai ne su biyu suka zo za su gaishe shi yana ganin su bayan abin ya sauka zai iya motsa ido zai iya motsa baki yana kwance kalle sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su wane ne aka ce aka ce ai su wane ce ai wai za a ce su wane aladu aladu ne ga sunan su biyu aladu ne ga sunan su biyu aladu ne ga sunan su biyu aka ce asuwa ne yace to duk abin da suke ciki su bari suna cikin bid'a wannan bid'a ta mai da su aladu a gaya musu su bari a gaya musu su bari suna cewa sun bari take suka zama mutane a idan shi a zuciyarsu kawai kowannen su a zuciyarsu yace ya bar wannan aqidar tashi shikenan kawai sai ce to ga sunan sun koma mutane sun koma mutane to su arrajabiyunan nan suna da karfin sha'ani kwarai da gaske idan watan rajab ya kama to kashafinsu yana tsananin ƙarfi yana huruwa da zafi sosai ko babu rajab suna da kashafi daidai gudu amma idan watan rajab ya kama to ana yayi musu asiri da yawa kuma ba za su fita daga cikin wannan nauyi ba da wannan dabaibai har sai watan sha'ban ya kama to sai ka kamar an kwance su daga dabaibai kamar wanda yake cikin sarka an kwance shi shine shi mujin yawai ke faɗi war rajabiyuna arba'una nafsa fi kulli asrin fadluhum ta'assasa za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu gobe ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wa jalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij لأمة خير الخلق قمهم ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آلي أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين